Baje a salatul fati. Alhamdulillah. Ah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحد الثمرة ai ma'ana haza bi samarat ne shi ne ma'ana a hazar na'am mutum ne sai maka da bishiya ka siya ka zo karɓar kuɗi ta daɗe a hannunsa ba a yayin itace ko da yayin itacen amma ba a yi musu kilili ba to da ya zo karɓar kuɗi sai tana da maka tablisi sai ce dushi a bashi bishiyarsa to tun da wannan yayin itacen da ka tsinka ba za ka dawo da kuɗin zuba wannan kashi kai ma kashi bul- kashi banza na'am da jika ta bilis ba abin da ba za ka dara kudin ba za a ce sai ka dawo da mutum da sanda ka sai baya ko kuma da akwai ba a fili ba to ka rabu da wani yan itacen kai wanda ake wuta bidiyar ورقالة haka na kuma galla ma ka rabu da ita idan mutum da ya sai maka da bawa sai bawan nan kake zuwa kana tura shi na kwado ko yana kama kuɗi sai zo karɓi kuɗin bawan sai tara ne maka tabliji sai shi a bashi bawansa to wannan gallar da kake ba da bawan yake kama ka kai ma ka rabu da ita ba za ka dawo da ita ba na'am إلا سوفا تما sai dai idan mutum ne sai maka da dabba akwai gashi cikakken baya a jikinta kana ji ko dai sai ma da dabba akwai gashin a jiki na'am to sai ka bayan sai ka je kayan ka ka sayar na'am to idan ya zo ya ce a bashi dabba sai ka da kudin gashin ma na'am
أو ثمرة ko مؤبرة kuma wacce yayi ta tabbishe da aka yayi ta an mutu kilili na'am ai da mun ce ko ba ba su fito ba ko ba ko sun fito ba kilili ba to an yi musu kilili ka siya to idan kayan ka in ya ce a bashi dabba bishiyarsa sai ka dawo da kudin wani yayi ta da kayan ka na'am ساكا وهذا المقري دابته haka na muguri kuma ya riƙe dabbarsa shi kuma yau Na.
mutum da ya baka hay- da- hay- hayar dabba kana ji ko Na.
to sai zo karba kuɗi sai zo karba kuɗi sai ya tara ana yi maka tablisi ga dabba ta taka ta dabba ta dabba dabba ta sana nan to ya samu shi to yanzu ba na dabba ta ai lissafin abin da kai amfani da shi a baya ai ai shiga ta hasa da shi ya karbi dabbarsa ko kuma ya bari ba zai karbi wani abu ba shiga da kuɗin da aka ba na hayar dabba gaba ki ɗaya ban maka ƙara- daman misali a ce shekara guda karba za ka yi na'am to yanzu an yi wata hudu na'am to in ka zo in ya zo ya ga dama wannan ba wai hazan ba wai- ba wai wa- lamu lamu hiyari ne Na.
sai na sai ki nuna kamar wai abin da za a kenan a'a hiyari ne da kai in ka ga dama ka shiga da kudin shekarar na'am cikin tablidi in ka ga dama ka ce a'a a ba ni dabba ta an lissafin wata hudun da yayi kuma ni kuma sannan in shiga cikin tablidi da kudin wata hudun na'am kana da zaki wanda ka ga dama za ka yi وأربه haka na kuma idan gona ce shi ma yau ya baka haya kana ji ko Na.
gashi an yi watanni ba ba- ba ci- ba ba cika shek- ba cika muddin da aka aka gari aka aka haya ba Na.
to yazo karba kuɗi sai ya tana da muka tablisi to in ya gara mace a bani gonar sa ai lissafin watannin da kai amfani da ita na'am ko kuma iban maka gonar ya shiga kuɗin ta haz- shiga cikin tablisi da wannan kuɗin da yake bin na haya gona
وقدم في زرعها في الفلك sannan wa ثم ساقيه sannan wa ثم مرتهنه kaji fa na'am mutum ne yau yazo ya ce da Allah ba ni haya gonar nan na'am amma na bashi zan ba kudin sai karba haya bashi isa mun masu aikata ita da Allah ku zo ku yi min haya zo ku yi min ba- eh, noma a gurin nan bashi aka yi masa bashi ya dauki gona kuma je jingina wani shi kenan sai ka wasu bashi sun zo sun taru za a sai za a sai an yabanya ta fito aka ce a siyar a biya su kudin su na'am to da farko sai a fara tambayar mai gona kai mai gona nawa ya karba ce ni dubu ya muke ne haya gona sai a ce to a cikin abin da aka sai ga dubu biyar din ka kai ba za ka shiga cikin tablisi ba na'am ina yan kwadago su ce ga nawa ne da suka ce nun tuna mu dubu hamsin ne sai a ce ko kuma ga nan kuma ba ku shiga cikin tablisi ba na'am ina mai jingina yake gani ni kuma aka- kai ba yake dubu ɗari ne yake kai ma ga naka ina masu washi ya ce to kuma ku zo araba su waɗannan ba ruwan su shiga cikin tablisi su kunna ko wanda yana zaba shi kadai zai cikakken kudin zaba shi sannan masu tablisi ko kono ya kama a basu a basu na'am والثاني a haƙun bi ma biye da yi gashi shi kuma sani shi ne haƙun bi ma biye da yi idan mutum yanzu ka bashi wato kamar yanzu tela na'am kamar tela sai ka bashi maka ɗinki na'am ya zo ya kawo ɗinki zai karɓi zai karɓi kuɗin sa sai tarar ana yi maka tablidi to wannan riga yanzu a karɓa a sai da ita a biya shi kuɗin sa cif cif na'am ba za a rage masa ba sannan a barguwa ba masu basu masu masa bashi ba za a tar tun da shi abin a hannunsa yake Na'am.
bai baka ba bai riga ya baka ba to shine a hakkun an sai sai yan daji kusa baki daya na'am sannan raguwa ba masu basu masu masu masa bashi walau bimautin kai wai ita taflisin na raye ina raye ne shi wanda ake ba yake ko ya mutu ne ma na'am ka san in ya mutu ba zata za a sake samun wani abu to shi mai mai tela nan sai yan daji kusa baki daya na'am wa illa idan ku ba ba bai- baya hannun shi wanda ake wa taflisi wai bai- ko baya hannunsa na'am ba shi kai ba hannun ka sani'i ba ce ina hannun sani'i ba to ba hannun sani'i yana har ya baka kai da ya duka maka riga ya ba dama kudin yazo karba dama ya kama kama rigar na'am an fada Fada.
a fito ba shi da ko tana da rigar ba shi ne haku ba sai dai shiga cikin tablidi duk abin da aka ba mai dubu ɗaya shi ma a bashi ko kuma dama abin ma ba za ta iya waye dauka ba kamar misali mai yanzu burkila ne ya na'am zo maka aiki a gidanka kudi suka taru ya zo karɓar kudi sai tara da maka tabliti ai dama ba zai ɗauka gidan mai tabliti shi ba dama ana yake gidan ko Na.
shi ma sai shiga cikin tabliti abinda mai dubu ɗaya samu ya samu ba ya ce shi ne a haku sai an fara ware kudin sa an bada sannan rago a ba a ba masu kuma ba ba a'a shi ma tabliti zai shiga na'am illa mirib lisanatihi shay'an in bai raba shi fa da ake ta sani in bai raba da ake ta waye in ai an ce idan ya riga ya baka ba shi ne haku ba ko Mm.
amma in bai raba wani ba a cikin sana'a ta bane wato idan ma kai ya zama cewa shi telan nan zaren dama shi sai zaren ba kai ka sai zaren ba na'am kaga ya raba na ba su kenan
illa narja aka ce sai dai in saka shi kaga kin in ya raba kaga ba kaga to in ya raba ko yana wajen ka shine a haku na'am ka gane ko yawa amma banda saka shi saka ya za a yi saka in mutum ne kawo zare sai ka saka masa ya za a yi fa kalmazi to kamar abin da aka dada ne ya ja kamar ya za a yi yushariku bi qimatihi sai a ce to yanzu mutum ne ya kawo maka zare shi saka mu da ya saka aka ce to yanzu shi wanda ya sakan nan kamar ya shiga sana ya shiga cikin shirka ne da gurgudan kudin gurgudan kudin saka nawa ne kudin zaren nan aka ce dubu biyu nawa ne kudin saka dubu daya to in ka da nawa kenan dubu uku sai a ce ashe shi mai saka yana da dubu daya kai mai zare kana da dubu biyu aka ce wannan nasin da malai ya faɗa wannan- wannan ba shi ne mashhuri ba da ba haka yace ba in aka koma shi gudanar ba haka yace ba mashhuri abin da ya kamata ya ce illa yalibu kristal ati shay'an kan nasi na'am ba wa illa nasaja ba shi ne in ba raba kuma ba kamar saka dan saka yanzu ka saka an ka saka ba kwana ba naka ciki ai babu wani zaran ka da ka kara a ciki ko da mazarin sai kawo kai ka saka masa to in haka ne shi mahallin shahidi ne inda bai raba komai ba kamar shi ne aka ce bai da komai a ciki ka gane ko Na'am.
wa illa idan ku ya raba wani abu sharaka na'am shi ne kamar tele kenan ya sa zaransa to sai zama ya shirka da gwargwadon kudin zaran da gwargwadon kudin yadin ya ce yadin nawa ne a ce yadin dubu biyu Na.
kudin zaransa ba ce dubu da sai a ce a ce sinifi da sultani ne don kan sai haka za a raba kudin ko nawa aka sayar kuma
wa rabutari bil mu'ayyanati haka na kuma yau shi wanda ya haya abu shine wal- da mu'ayyani shine shine wal- haku da shi mutum ne zai kana doki ce dokin nan naka shi nake so ka bani haya na'am na wata biyu akan dubu daya ka ba shi dubu din ya karba shi zan zo karba ya da yanzu karba sai tana da maka tabliti to shi wannan da ya baka tun da ka ba kuɗi ka karba shine a haƙu da mu'ayyana ko tun da kashi bai karbi dokin ba to tun da mu'ayyani ne dokin dole a ba shi sai ya ji ya gama hawansa na wata biyu sannan ya kawo masu tabliti su sayar salama kuɗi na'am Allah wa saka.
ghayriha in ko bilal ko kuma a'a ba mu'ayyani bane mutum ne ya zo cewa ne da Allah a bani doki zan yi wata biyu ina ina amfani da shi ita to dubu kaza ka ka dubu ka bashi ya zo karba sai ya karba kai bayan ya karba to kuma sai sai masu tablisi suka suka ce ai wannan dokin da ka karba na wani ne muna tablisi yake masa to shi tun da ya riga karba shine haku sai ya gama aikin sa na wata biyu sannan ya kawo ziyar na'am in ba in ba ka shi nan walau kai ujiya ko da shi dab- dokin ma in dabba ce ma gewaya ta ake yi ma'ana gewayawa dama da ya zo ce wala ina so da Allah ka bani hayar doki ko hayar abu kowa menene ne da wata biyu yace to zan baka amma sharadi duk in aka kwana biyar zan dawo da wani ka can canja maka wani na'am ai ka gama ma'ayi bane kenan to ko haka ne ne yanzu wannan da ka karawa ba za ka dawo da shi ba sai ka gama aikin da na shekaru na wata biyu ka sannan ka dawo da shi na'am ai ka ga ba ai ka ba kan ma'ayi ne akai ba Na.
to wata fada maka dawo da shi Na.
sai ka gama aikin ka na wata biyu ka na'am wa rabuha bil mahamuli to kuma yau ubangijin dabba ya shigar da jirgin ruwa ya shi- kai har mota ma sai ta shigo nan na'am mai mota ma haka shi ne haƙu bil mahamuli idan mutum yanzu ka ya koma kaya Na.
baka ba shi kuɗi ba sai zo sai da ana maka tabliti to rabu ha ubangijin dabba shi ne mafi mafi haƙu da kayan da ake dabba in an siyar sai an ba shi kuɗinsa cim sannan rabuwa ba masu bin su ba shi na'am to haka ma jirgin ruwa haka ma mota Na.
idan shi mai jirgin ruwan ko mai motar yana tare da motar ko yana tare da dabbar yake ko ba shi ba ya tare da yaransa ne ma yake tuka motar na'am ba ka yanzu ba su motoci yanzu ai ba su suke yi ba ko to ko haka ne dai shine mai dab mai kayan mai mota ka shine a haku da kudin da za a sai da wannan kayan da yake cikin aka ce to can baya mun faɗa ai an ce idan mutum Mm.
yana da yana ya- ya ya baka haya gida Mm.
ko baka haya shago idan an zo ana tabliti da kaya a ciki an ce ba kai ne haku da kayan ba sai daga shiga cikin tabliti to me yasa nan kuma yanzu aka ce mai dabba kuma aka ce shi yanzu shine haku da ita aka ce akwai sai na'am shi yan rumfa in ka rumfa in ka ga rumfa in mutum ya zama kayan rumfa ba ruwansa da shi ko ka- ba in ka zo sai ka kilika sai ka kilika Mm.
ka taba jin mutum ya dora kai akan dabba ba sai yana sauka yana yana yana tattare su kasu faɗi ba Mm.
ai kulat da ake ba a kula irin wancan kulat shi yasa shi zama a hakwa nan saboda ya fi kula da ita na'am can ku ai ba wani ka ba sai ka zama baka taɓa baka taɓa leɓa baka taɓa leƙa shagon ba ma ko wannan kuma yanda za a yi ka ɗauko mutum kaya baka kula da kayan ko yaron ka ne sai ka kula da kai ya faɗi ana tattarewa ana komai da komai shi yasa ya zama a hakwa Allah saka alam ya qabilahu rabbu to aka ce fa wai Na.
da an ce haƙure wa shi kayan Na.
idan mai shi bibi karba ba amma da ya kawo kayan da- a a motar ko a dabbar an sauke an ba zuwa shago kuma sai ga a aka aka ce ai tabliji ake yi. tunda har ya karba ayya kai ma sai ka shiga cikin tabliji na'am Allah saka wa fi qawlil mutari aqa bisilati yusahu riba sadil bai'i awla aw aw bil bil nagadi aqwalun na'am saka yanzu mai saye a haƙu shi ya fi dacewa bisil adil sil'a wata sil'ar yusahu li bazadil bai'i wanda aka ɓata ciniki saboda ciniki ya ɓaci mutum ne sai riga a wajen wani mutum na'am ya tafi sai je sa da wani sai ce ai kaji kaji ciniki muka yi da wani ka ce ai wannan cinikin da ku shara ba ta yadda da shi ba ba ta cin ciniki ke da kuka yi na'am ce a to burin kowa ya dawo sai zo tana da muka tablizi to yanzu shi shine haƙo sai rike ce shi a ni na rike ta ya in yanci kai na abu sai rike ce ce ya bakin kuɗi na na'am ba zai shiga cikin tablizi ba awla ko kuma shi na haƙo ba shi ma sai ya sa ta cikin a cikin kaya shi ma shiga cikin tablizi abinda bai dubu ɗaya samu shi ma ya samu na'am aw bil nagadi ko ko a'a sai in cinikin dama hannun da kuɗi ya yi shi ne a haku wato ma'ana ba cinikin zimma ba ne in cinikin zimma ne sai dai shiga cikin tabliti in ku hannun da kuɗi ya yi sai dai shi ma shi ne a haku da ita aqwalun salasatun Allah saka
wa huwa ahqu bi thamanihi to shi mutumin nan wanda muke muke ci ana ana sabani ko ko kaza ko kaza ko to amma da ya kawo riga ya zo ya da maka da ita sai ta da kuɗin sa dama kuɗin nan sababbi ne ka maka su sai ta da wannan kuɗin sa a cikin asibiti kuma ka ga wannan su da kuɗi na ba ba zai shiga cikin tabliti ba na'am ba tsofaffin kuɗi ba ne za mu da gani an gane su to sai a ba shi kuɗinsa
wa bi silati in bi abi silatin aka yi yaya wa tuhiqat to kaji yadda aka yi Mm.
mutum ne ya sai maka aka sai da sila da sila riga aka sai da riga Na.
kana ji ko na'am ka ba shi riga ya baka riga na'am ka tafi ka je za ka shiga gida sai wani zan ka yace wanda ka yace aiki nake da wani ce ai wannan rigar da ya sai ba ba ta sa bace ga shedu ya kama shedu ya ɓaci kayansa na'am ka zo kai kuma ka zo ka zo za ka fita ka zaka tare da tablidi kai ma zai ka dauki zaka ce ba ruwana ni ba zan shiga cikin tablidi ba kai ma zai ka dauki kayanka oi Allah saka ka wa quriya bi ahli al-madin al-wasiqata to kuma an yi ru- an yi ru- an yi hukunci yau idan mutum ne kana bin sa bashi kana ji ko Na.
sai rubuta takarda kana ji na dubu ɗari to sai da nan ya biya to sai dole ka bashi takardar tun da ya riga ya biya sai ka masa takardar dan kada ka rike wata rana ka kintaje shaidu sun sun sun mutu ka sake dawo da ita kace ga wata takarda fa ina bin sa kuɗi na'am a sai a yi haka to saboda dole ka bashi takardar in ko kofa aw taqdiha ko kuma a zo ne a ga mutane a yayyaga ta takardar nan na'am abinda za a yi kenan la sadaqin ubiya ba kudin sadaki da aka biya ba mutum ne ya auri mace yana tana bin sadaki aka yi rubuta takarda tana bin sadaki ranar sai ya biya sai ce ka takarda ta ce ba ta kawo ba sai aka yi wajen alkali to alkali ba zai ce ta dawo da takardar ba saboda wata rana an ce ba ba ta aure shi ba zai ce ga shaida ai na taɓa auren sa gashi na'am Allah saka shi ne kira ce abin da zai gina yau wa li rabbiha radduha ilayka azquda to kuma yau yana ga ubangijin takarda a dawo masa ne don yi da awa ta faɗi mutum ne yake bin kake masa kuɗi ka rubuta takarda kana ji ko wane ina ina- wane gashi gashi ina jina kuɗi kaza takarda tana hannunsa shikenan sai ta faɗi kai sai ka ta hannunka sai wasu jami'an alƙali ya ce ai wannan takarda take hannunka faduwa ta yi ka ɗauka shi kuma zai ce a'a biyan ka ne ka bani to me takarda za a ba wa- amma ya rinje billahi la ilaha illa baka biya da ba faduwa ta yi sai ka karbi takarda an kana zo ka zo ka biya kuɗi ka sannan a a da takarda yanzu me takarda za a ba wa takardarsa
Allah saka wa li rahinin bi yadihi rahanuhu to kuma yau an yi hukunci da rahinu
biyadihi ra'anu da jingina sa take hannun shi kuma an ce ya biya kuɗi ne bi dafi dayn mutum ne mutum ne ya kawo maka jingina ta ta riga نعم kana ji ko sai ga ji- ba sai ga riga a hannunsa نعم sai kai da murta da aka da aka ba jingina sai kace ai faduwa sai ya dauka shi kuma ra'ayi ne yace a'a biyan ka nayi shine ka bada kayata to tara idan tara ne ne ya biya ne yau kuma shi yau sai a je da shi a ce ya biya ne shi sa aka ce to me yasa can aka iya da wancan aka ce akwai barki نعم ita wasiƙa ba a tattalin ta kamar da ake tattalin jin- jingina نعم ko ai an fi tattalin jingina saboda haka in ka ganta a hannun rahim to lalle ku ya biya ne amma daga da an sai sanar sai ta faɗi da ce zai ta faɗi ai kaga ai kaga ba tsaron da ake wace gina ba tsaron da ake wata kaza bane نعم aw wasiqatin za'ama rabbuha sukunaha shi kuma yau mutum da yake maka bashi ka rubuta takarda ta bashin sai takarda ta faɗi ba ta hannun ka ba ta hannun ai wancan da muka gama tana hannun tana hannun majini ko wannan kuma abuwa wanda ya tsinta to shi kuma yau sai wanda shi wannan mai wanda ake bashi sai ce ai na biya ka ne kaka ce baka biya ba to shi kuma ya biya ne yau نعم shi kuma ana za a yi da shi a ce ya biya amma ya rantse shi ba shi ma sai ya rantse duk wanda na kuwa sai ya rantse ba نعم rahiri ta siyarar zai can ma wancan mai mai takardar siyarar zai a wannan ma shi ma madina siyarar zai نعم a zancen sa ne shi kuma aka saboda saka wannan wancan tana hannun ai tana hannun sa ce wannan kuma ta hannun kowa shine bakin wannan da wancan Na'am.
na ce kace iri zancen iri ɗaya ne wancan tana hannun tana hannun sa ne wannan kuma ta hannun kowa نعم sai ce ai na haka ni na biya ka ne ma نعم kawai takarda na riga na biya to shi sai a ce ta zancen sa ne ya biya amma ya rantse نعم walam yashhad shahidun shahidu a illa biha idan mutum yanzu aka ce kai da shaida wani ina bin wani نعم aka zo aka ce eh akwai takarda da aka yi ka aka rubuta kai ne shi da an yi kaza kaza sai ce wallahi abun ina jin kamar na tuna kamar na kasa tuna to baka ba da shi da sai an ka takarda ka ga rubutun da aka rubuta da sunan ka a ciki نعم ba ba a yi shaida da sai an ka takarda ka ganta da suna sannan ka je ka ba da shaida ba ka yi shaida kana wannan kokwantan ba نعم Allah saka babun babu kenan mala almajnunu ba haukaci mahjurun a abin yau hajjari ne shi haukan lalle biye ne ko na surutu ne ko ko ko ko ko ko- ko ko na na doke doke ko menene da inda ba wai hauka inda dina hauka to mahajuri ne ba ma'ana mahajuri an tsare shi ba za a yi komai da shi ba نعم to idan mahajuri idan shi mahaukacin nan in karamin yaro ne ubansa ma zai yi masa hajjari ka gani Na.
idan karamin yaro ne ubansa ma zai yi masa hajjari in kuma maliki ne ba mai masa hajjari ta ce wajen alƙali نعم alƙali zai shaida ce kada wannan ya mu'amala da shi to fa hajarin nan fa ba dama ai wata mu'amala da shi lil ifaka sai da dawo warware ya dawo cikin hankalin hankalin sa tukun نعم wasabiyu yaro shi yaro libulugi shi ma mahjuri ne har sai ya balaga tukun in dai kaga yaro shi kuma mana ba za a yi ciniki da shi ba har zuwa balagar sa نعم sannan za a yi sannan sai za a yi ciniki da shi to shi shi menene balaga bisa bana a ajal malikiya aka ce idan mutum ya shekara 18 نعم shi ne baliki malalame ce a'a in yi shekara sha bakwai ya shiga sha bakwai ko da kwana ɗaya ya zama baliki su kuma da suka ce a sai ya cika shi- su kuma sauran malamai suka ce a sai ya cika sha takwas ɗin sannan ya zama baliki to dai kowane ne ne a sha sha bakwai ne ta tabbata shi ba da lamuna ya ce ta in ka shiga da kwana ɗaya mama a sha takwas ɗin shi kenan ya zama baliki su kuma da suka ce a sai ya sha takwas ɗin baki ɗaya sannan ya zama baliki awil qulubi ko kuma ya isa inzali to ita wannan abubuwa da muka faɗa نعم na balaga ma- abu ne guda biyar uku da mace da namiji biyu na mace kawai نعم su ne alama balaga yanzu wanda shiga shiga shiga shiga ta kudina shi ne haddin a wajen namiji shi ne haddin a wajen mace duk wanda ya shiga shiga ta tsakanin mace da namiji ya zama bali نعم awul awul hurmi ko kuma ya sai inzali ko a ido biyu ne ko a mamarki ne duk da inda ya sai ya yi inzali ko namiji da ko mace ya zama bali نعم azumi kenan awil hayli ka wannan na mace ne idan mace ta isa ta haisa ba rai haila ta zama baliga awil hamli ko ta isa ciki ko nonon da bai girma ba kuwa inda sai zan ɗauka ciki shi ma ta zama baliga نعم awil imbati to kuma wannan ko mace ko namiji duk wanda ya yi gashin gaba ban da gashin hammata ban da gashin gemu dan su waɗannan sai mutum ya yi sai mutum ya balagan ma bai yi su ba shi sa amma waɗannan gashin gaba in dai ka ga mutum ya yi baligi ne نعم ya balaga wahal illa fi haqqillahi to wai yanzu da aka ce idan imbatin na famike magana ba sauran ba wannan imbatin ran gashin gaba ana ce aka ce abu alama ce ta balaga wai a kowane abu da haƙin Allah da haƙin dan adam ko ku a'a shi imbati alama ce ta balaga a cikin haƙin dan adam banda haƙin Allah نعم idan an ce gaba daya da haƙin Allah da in ba da alama ce azumi ya kama shi sallah ta kama shi in ya saki matarsa ta ku in yi abin hajji ya masa hajji نعم in kuma an ce a sai a haƙin Allah ne shi a cikin halin kadan adam ya amma ban da haƙin Allah kaga ba sallah akan sa ba azumi akan sa kenan amma ya saki matarsa ta ku نعم karajulu zishiyuri shine wai wanda ake yi abin mutlakan ne ko ko illa bihaqqi lahi ne kawai shi ne ban shi ban ban da wannan na wasu zika illam yura to shi kuma yau an gaskata shi wanda yake ya mai ma- ma- ma- mai tamyizin nan na in dai ba kokonto dalibi ne ko madalubi ne ka gane ko Na.
dalibi ne ko madalubi na in an gaskata in yace baligi ne shi mutum ne yazo aka yaki kana ji ko Na.
ana rarraba ganima sai aka zo aka ce ai wannan yaro ne sai ce ai na balaga to a bashi ya balaga na in dai ba da ba hoto ake yi akan jabi balaga ba to a bashi sai a raba da shi kaga ya zama dalibi kenan na ko kuma da lubi ne zuwa yi ya masa kan wani aka ce aje a masa kitabi sai yake ai ni yaro ne ban balaga ba to shi ma ai dai bai balagan ba in dai ba hoto ake yi ba Na.
shi ne sa hin aka ce a gaskata shi ko dalibi ne shi ko madalubi ne shi
وللولي رد تصرف مميز to ya ina ga waliyin wanda yake waliyin yaro ko mana mace ya yi rajin tasarrufin mai tamizi wanda ya ɗan shekara goma sha uku ne wanda ya tamizi Na.
to duk tasarrufin da ya yi sayarwa ya yi ya karɓi kuɗi ko saya ya yi ko kuma kyauta ya bayar aka ga shi ba ba ba ba tare da wani abu karɓa ba kenan ko Na.
to waliyin sai ya samu ya rage ce na soke wannan abin da aka yi na soke ciniki ko na soke kyautar Na.
kuma ta soku walahu in rashada kai shi ma ba ma wai waliyinsa ba shi yaron kansa da ya yi cinikin ya siya ko ya ya siya ko ya bayan kyauta sai da ya zama da shi ne sai ce kai na yi abu kaza ba ina yaro na soke wannan cinikin ko na soke wannan kyauta ta so na in ya shi ne sai ya samu ya warware walau haniza ko da ya yi kari ba da bulugi ne na kana ji ko yana yaro na yana da bawa Na.
sai ce idan na magana da zai da bawa nan na ya yanzu to mai magana da zai da ba sai da na ya balaga sai magana da zai da zaka ce kai kai fa kana yaro ka ce in kai magana da zai bawa ga ya yanzu sai ce ai tun wannan na yaro na soke wannan magana ta so Na.
yanzu yaro bawa bai yanta ba
aw waqa al mawqi'a kai fa idan aka ce yaro ya aikata da ba ce yana samu ya warware ko kuma zai warware masa ba Na.
wali sa ko to ko abin da idai dai shi abin da ya sai da shi dubu ɗaya ke sayarwa shi ma dubu ɗaya sayar na ai kaga ba ba zan ba kware shi mijin Na.
to ko kace ya samu shi an warware ya samu walin sai na warware masa ko shi ma shi ya warware da kansa ba za a ce wani an kware shi da za a warware ba ko yayi daidai abu wala mina ma afsada illa yu'amman to ya ya ya raba abin da ya bata idan fa yaran nan fa mai tabiza da sai zai bata abin mutane sai fa ya biya na in dai bai da shi ina da dan dan watanni bane ka gane ko Na.
in dai ya fara wayo ka gane ko ya san ya yake da suna ya san abu mai dadi ya san mara dadi ya san wuta na in ya riga ya bi abin da ba ta sai an biya amma yana haddin yan watanni ne wannan dai dake da dabba na sai a ga waye ganganci in dabba ai kaga akwai in- inda kai ganganci ba za a biya ka ba ko in kai da kaji amma in yaro ne aka bashi ya ganganci zai ta ba sai ya biya ba kamar da dabba an ce muka ta aji akwai yadda za ta sai an- sai mai dabba ya biya ko to haka shi ma sai yaron ya biya sai an biya in an- in an gangancin a wajen mai yaron ne wa sahawasiyatuhu to kuma shi wannan mai tamizin nan in yi wasiya ta yi kasabihi to duk wannan wanda ba faɗa maka ce mai tamizin yana yi to sabi'i ma ya iya yin sa na ya iya wajen warware cinikinsa ya iya yin wasiya duk ya iya yi shi tafi wawa kenan ba kan zamu ci gaba kuma tafi amma ce ni yuhallit shi wa wannan in baya cuɗanyawa ishe na yi ita kuma an jima ce na fasa a tun wannan ya zama kifin kenan a tun haka ne wa- in yau in yau wasiya ba ta yi ba na ilahi zi To kamar- mali zil abi kamar tambaya aka kamar tambaya aka yi aka ce to wai an ce wai tamizu ce an masa an masa hajjin sabi na an masa hajjin to shi hajjin zai dauke ilahi zi mali zil abi ba'dahu zuwa kiyaye duki mai ma dukiyar mai uba ba da uba bayan hajar sai kuma ya zama yana da uba kuma sai aka yanzu ya kyautu ina bayan ya balaga sai kuma aka yana kyautu da dukiyar su tana ina sarrafa ta inda ya kamata a yi to daga wannan ya hajarin ya dauko na
wa fakki wasiyin kai ko kuma a'a ba shi da ma uban wasiyin sa ne yake kai wannan ya sunanta wannan hajarin da aka dora wa na dauke masa to ya dauko sai aka ya ga ya dauko wasiyin sa ne yake na dauke hajarin sa ya dauko wa muqaddamin ko muka samu kalin alkali ne ke da kai ka zaka kula da wannan yayin wani in bai da bai ba shi da yan uwa to kai da aka saka in kace ka dauki hajjar ya dauko illa ka dirhamin li'aiki to fa ba da aka ce wai an ce masa an masa hajjar ko to dirhamin da zai ci abinci ko da zai sai magani ko da zai yi wanka kai ko da zai yi katin waya ai ai ai yanzu yanzu ta zama ta zama ta zama abin da ko ta zama larura to to kuma za a hana shi ba dan dirhamin da zai kai wani ba a hana shi ba bakatin ya kace na soke ba wannan kai wali wali ba kai wannan ba la daki abin da take matarsa idan shi wannan safiya ya saki matarsa to kai ba ka ce ka so ki saki ba sakin yayi ba dama ka ce kai wali ka ce ka soke sake na'am wasil haƙi na sabin ko kuma yaga shi sahihin nan sai ya ga wani ce wannan dana ne to kai sahi kai baka ce ka soke wannan ka ce na soke wannan nisba ba za ya tabbata nasa wa nabihi ko kuma ka zo da dari ce ba na saboda ije ne an ya kore shi ba kai kai waliyin sahihi ba ka ce wai ka ka dawo masa da dan ba ba ba ka da magana na'am wa ziki mustawladati ko yanda kuma wanda ta sa ba shi sahihin to kai waliyin sa ba ka ce wai ka soke wannan yancin ba yancin yana nan ya tabbata na'am wa qisasin ko kuma yace shi kisani za a yi bici zuwa yi fasa kan wani za ka ce za a fasa kan nasa shi a zuwa fasa to ba ka ce kai wani ka fasa a a zuwa jajiya ba ba ka da magana na'am zai zai fasa kansa kawai wa nabihi ko kuma yace a shi ba za a yi kisasi ba biya zai yi kai kuma wani wani ba ka ce a sai dai a yi kisasi ba ba ka da magana na'am saka wa ikrarin bi hukumatin ko kuma ya kira da yake ni ne na yake wa na sace kayan wani ko ni ne na yawa na kaza duk abin da zai masa hukuma cikin sa in yi kirari baka da ikon baka kai kai wali baka da magana ya tabbata a kansa fi sabilillah wa tasarrufu qabla hajri to in yi tasarrufi ta juya daga nan yau na gaji to mu je tasarrufin sa kamar hajjari nam alal ijazati a wajen wa inda malik dan kasin fa lam al qasim gaji ba na'am idan yanzu shi wannan mutumin da da da aka yi yake da suna Mm.
kafin a yi masa hajaru na'am to duk tasarrufin da yayi ba kafin a yi masa hajaru to maliku ya ce duk abin da yayi ba za a warware ba dan kasin shi sai an warware na'am duk duniya ba da wani malamin da ya wuce shi maliku shi shi dan kasin din. amma dan kasin yace shi maliku ya ce yayi shi ko dan kasin ya ce bai ba to ga wata ma rigima nan a gaban wa alaihi ma al asu fi tasarrufihi idza rajada ba da hu yana ga imam malik da dan kasan kowa aka san maganarsa idan yaron ya shirye bayan nan kasan an ya ya shirye ba ana shi a dauke masa da- a dauke eh, hajarin ba to ba dauke hajarin ba sai ya je ciniki da wani malikun shi to bai yi ba shi ko na kasan shi yayi kowa ya faɗa faɗa aka san abin da ya wani dazu na kasu maliku ai yake yayi ko shi kuma dan kasan bai to a wannan kuma maliku ya ce bai yi ba inda duk abin da ya bai yi ba shi kuma dan kasan ya ce yayi karatu ne mara
وزيد في الأنثى دخول زوج بها ana abin da aka faɗa ake cewa mutum ya zama da shidi ya zama da shidi ko na'am to shi ne namiji shi ne mace to a mace ta ƙari in mace ce ma kuma sai an yi duguli da ita na'am ƙari ne akan wancan na'am وشهادة الأدول على kuma sai سلائها adali sai shaida cewa eh halin ta zama nagari sannan ta zama da shidiya
ولو جدد أبوها حجرا ita fa wannan matar da ta shiga wannan sharuɗa Na'am.
aka ce an tabbatar da rashidancin da ko ubanta ya ce ban ɗauke hajarin da ba hajarin ya ɗauku على رجيه bisa kawai da jarin jamin a jibin yunusa
وللأب ترشيدها قبل دخولها to yana ga uba ya rashada ta ka gane ko Na'am.
in dai ba ya duguli da ita ba to ya samu ce yana na ta ta yi aure amma ba duguli da ita ba to kuma ya iya rashada ta كالوزي kamar wasima ya iya rake data amma shi sai bayan an yi dubuli ba kamar uba bane ولو لم يرب رشدها ko da ba san dacen ta zama da shi zai ce mace yanzu ce ya sharce data ta rake du na'am وفي مقدم القالي to yanzu خلاف mukaddam alƙali kuma shi ma ya iya wannan aka ce wannan nasin da ma da ya faɗa shi ma akwai akwai rauni a cikin sa ba haka yin mu ifa ake abu da wannan da cewa yayi ka gane ko wala aru tashi tarshiduha mutlaqan مم.
yana ga uba ya rake data mutlaqan na'am kabilan abin da ne kabilan abin kabilan dubuli ne ko ba da dubuli ka gane ko Na'am.
kan wasi ibada haka yi kamata yake kamar wasi amma ba da ko amma sai ce lan mukaddami banda mukaddami kai shi ba idan shi ba to dan ka dan ku ai ka ga hilafin nan ya shigo zai iya yake amma zance da ko ne kari mukaddami kai ba shi da ikon ya wannan na'am abin da yake da haka ya bada da shi mana na'am
ما كان عليه